أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطلوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka in uwa masu mu na kusa da na nesa ina muku sallama irin ta addinin musulunci da ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu namu na littafin iziya wanda a yau shine halkan mu ta biyu a cikin wannan littafi mai albarka wanda kuma za mu tashi akan faslun kullu hayyin wanda malam yake cewa faslun rabewa kullu hayyin dukkan mai rai wato kamar yadda an ka sani shi yasa dai malamai suke kawo fasali-fasali ko babi-babi saboda don a rika rarrabewa ta inda mai karanta ba zai kosa ba domin kaga idan mutum ya karanta wanga fasali ya kare zai je yana jin shauki na shiga wani sabon fasali amma ya zama an yi karatun zube haka nan ba a bambanta ba to sai a kosa ana rika gajiya sannan kuma har yanzu yana daga cikin muhimmancin yin fasali fasali ko babi babi din a wato dan a bambance kowace mas'ala sai a ware mata nata fasali ita kadai kaga ko da zaka nemi ta ne cikin littafin kamar yanzu misali kana son ka ka kalli farillan alwala misali sai an kama su nasu fasali daban kaga da ka san inda zaka taya ka same su bisa ga cewa watsi su an kai a cikin littafin haka nan watsi to shine muhimmancin yin haka din kuma za mu karanta mu fassara sai a dawo a yi ƙarin bayani kamar yadda muka saba mala ya ce faslun rabewa kullu hayyin dukkan mai rai fa huwa ɗahirun shi mai tsarki ne adamiyan ɗan adam ne au gairahu ko wani shi wa kadhalika haka nan araquhu zufan shi watun jibi kenan shine araquhu zufan shi wa lu'abuhu da mewan shi wa mukhaduhu da majinar shi wa dam'uhu da hawayen shi wa baiduhu da kwanshi gaidal maziri wanda ba dungi ba wato bargurbi kenan wanda ya lalace shine gaidal maziri wanda ba dungi ba bizali da zal ake rubuta maziri shine bizali da zal ake rubutawa al mu'jamati mai digo wa huwa al mutagayyiru shine kwai wanda ya jirkita al muntinu mai wari walabanul adami nonon dan adam fi hali hayatihi a cikin halin rayuwa tai ɗahirun mai tsarki ne walabanin mubahil akali da nonon abin da an ka halatta ci ɗahirun wato shi ne ma mai tsarki ne ma'ana walabanin mubahil akali nonon abin da an ka halatta ci ɗahirun mai tsarki ne kalbakari kamar shanu wal ganami da tumaki da awaki su ne ganam wal ibil da raƙumma waka zalika haka nan bauluhu bawalin shi wa raji'uhu da kashin shi malam ya tagazza matukar baya kalaci bi najisin da najasa wala banu gairiha nonun waninta tabi'un mai bayani li lahamihi ga naman shi fama haruma akalu lahamihi abinda cin naman shi ya haramta fala banuhu najisun nonun shi najasa ne kal khayli kamar doki wal bighali da alfadari wal hamiri da jaki wama kuriha akalu lahamihi abinda anka karhanta cin naman shi kasabu'i kaman zaki ana cewa duk abin da yake mai dagi shine saboda amma sai ana fasara da zaki amma duk abin da yake mai dagi irin su kura har zuwa ga su magi haka duk za shiga kasaba kaman zaki falabanuhu makruhun to nonon shi makruhi ne wa mai tatu wa mai tatun da musai na mala sa mala nafsalahu abinda ba jini gare shi sa'ilatun mai gudana kazzubabi kamar kuda wa namli da turwa wa dudi da tsutsa dahiratun dukkan su masu tsarki ne a za mu koma sai a yi ƙarin bayani a wanda malam yake magana ya ce faslun rabewa kullu hayyin dukkan abin da yake mai rai fa huwa zahirun shi mai tsarki don haka duk abin da yake da rayuwa wannan abin ba najisa bane don ya taba jikinka kana iya jiya kai ibada ka ba sai ka wanki ba wanda mai tsarki ne wanda aka ce kuma shi wannan abin koda asulin shi ba ainihin daga cikin tsarki ya fito din ba shine kawai misali aka ce kamar irin tsutsawa da ta fito daga cikin najasa ko tunda ai ka san kamar irin kashi ko wani abaka kaga sai kaga tsutsotsi Allah ya halitta tsutsotsi sanadiyar haka din a sanadi ita wannan najisa din saboda haka koda irin wannan ne wanda asalinta ka gani daga najisa ta fito asalinta to ita ma ba ba najisa bace don ta taba jikinka ba matsala bane sai mala yace adamiyan shin shi dan adam ne shi wannan mai rai din au gairihi ko wani shi ne ma'ana ko ba dan adam bane kamar dabba kenan don haka kuma cikin waɗannan dabbobin kamar irin kare ko aladai ko dai sauran dabbobi haka nan to su irin waɗannan duk dabbobin gaba ɗayan su tun da dai suna da rai in dai suna da rayuwa to ba najisa bane su ba don sun taba jikinka ba sai ka wanke ba za ka tai kawai ka ci gaba da ibada kawai matsala bane in dai ba ko can sun taba wata najisa bane shi yasa sun ka taba kai kuma don ka wanke ba to shine ma'anar dan adam ne ko wani shi sannan a wa kadhalika araquhu haka nan jibin shi wato zuhwa kenan na shi mutum din ko kuma ita dabba din mai rai in dai abu mai rai din ne to dukan su gaba ɗaya zuhan su shi ma ba najisa bane don zuha ya taba jikin mutum ba komai zai je ya sallah da shi don haka kamar yanzu mutum ya sa sutura duk ya zuha ya jike to ba komai zai yi alwala ya ta yi sallah wannan zufan nashi ba wai a ainihin najasa bane shi ya sannan a walu abuhu ko nan ne ko walu abuhu da kuma miyawan shi miyawa na shi mutum din ko na wata dabba din don miyawa kamar yanzu misali kana da wani rakumi naka ko kuma doki ko jaki ko na wanda miyawa ne sai su iya zuba gare ka shi ma wannan miyan ba najisa bane sai dai kana iya wanke wannan tsafta kurin amma ba najisa bane don ya taba jikinka kana iya yin sallah da wannan miyau ba matsala bane ba a wanda ake cewa kuma su miyau din nan koda wurin bacci ne sun ka fito in dai ba sun canza ba kamar ya zama sun canza suna yin wari ko an san wani lokaci mutum ya kwanta bacci yana iya in ya tashi ya zama miyau nashi ji suna wari to in dai ba sun yi wannan canza bane kamar mutum ya kwanta bacci kenan bai dade ba sai ya zama miyau sun kadan taro ga baki ne to ba najisa bane waɗannan ruwan in waɗannan miyau din in dai ba sun canza bane sannan wa mukhadu haka nan majinar mutum ita ma ba najasa bace shi yasa zaka gani wani ma kamar in yana cikin taro wanda ya kaka majina bai ba wurin zubar da ita yana iya daukar hullate sai ya tufa a ciki saboda ainihin ba najasa bane ko da kai sallah da ita haka nan ba komai sallah ka tayi sannan wa dam'uhu da hawayen shi kamar hawaye don sun zuba ga suturarka ko sun taba majiki shi ma duk suna sallah ba najasa bane wa baiduhu da kwanshi kamar kwai don kwai ya fashi ya zuba ma ga sutura shi ma ba najasa bane kana yin sallah da shi ba sai dai ka wanke kawai don tsafta ne kurum shine sai ya ce amma shi kwannan huwa gairal maziri wanda ba dungi ba wato banda wanda ya jirkita ya zama dungi bar gurbi kenan to irin wannan ya riga ya lalace yana wannan doi to shi kam in ya taba ka najasa ne sai ka wanke shine mala yace bizali da zal ake rubuta wato shi wannan maziri din nan ne kakasa zaira zayun kenan ko kuma zadun to da zalun ake rubuta ainihin kalmar mazir din shine ma'ana almu'ajjamati kuma wannan din mai digo wanda za a samu digo wato shi wannan zalun din shine almu'ajjamati wa huwa almutagayyiru shine wanda ya jirkita shi kwan almuntin wanda yake mai wari yana wari to shi yake nufi dungi kenan to wannan ba ya zama najisa kenan sannan sai malam ya ce wa labanul adami ya ce nonon dan adam fi hali hayatihi a cikin halin rayuwa ta ɗahirun mai tsalki ne kuma amma malamai suna cewa inda nunu ne adam kai ko da ya mutu ne to nunu ne ba mai ba najisa bane saboda haka nunun ɗan adam ko da ba ya da rayuwa an ka tace nunun daga gare shi ba najisa bane wannan nunu din saboda haka don ya taɓa mutum ba sai ya ba najisa ce ta taɓe shi wanda za a ce dole sai ya wanke sannan in yi sallah da shi kamar a ce in yi sallah da shi ba sallah ta a'a non na adam ba dole sai halin rayuwa ta ba kamar yadda shi malam ya ce fi hali hayati amma dai ko da ba cikin rayuwar mutum bane to nun nashi a mai tsarki ne bisa ga zance mafi ranjaye ma shine fi hali hayati zahirun mai tsarki ne wala banu mubahil akali haka nan da nono abinda an ka halatta ci shi ma mai tsarki ne shine wala banu mubahil akali nono abinda an ka halatta ci zahirun shi ma mai tsarki ne wato dabbobin duk da an ka halatta cin su cin halal ne to nonon su shi ma don nonon su ya taba ka ta nonon su ya tabe sutura ka ko jikinka in ka yi sallah da shi ga sutura ka ba laifi bane ba najisa bane sai ma na ce kalba kare kamar shanu mutum ya tatsa nonon saniya wal ganami ko tumaki ko awaki to duk nonon su ba najisa bane wal ibil da raqumma sannan ma da ya ce wa kadhalika bauluhu haka nan bawalin su waɗannan watan dabbobin da an ka ambata din wada ji'uhu da kuma kashin su waɗanga dabbobin wanda an ka halatta ci da nonon su da kuma bawalinsu da hitsarinsu kenan da kashinsu ba najasa ba ne don ya taba ka sai dai an so kawai ka wanki saboda tsafta amma su asulinsu ba najasa ba ne wanda in kayi sallah da su sallah ka taba ce ba kuma ana cewa idan wannan fitsari din ko kashin ya fita suna da rayuwa ne haka kuma koda bayan watan ba su da rai ne in yankawa ne an kai amma kamar yanzu zama misali an ka yanka tunkiya to bayan an yanka ta to kuma sai ga hitsarin da sun ka zubu haka to koda sun taba ka ba najisa bane in dai an yanka ne abinda wasu malamai suke cewa sai in musaici ta mutu to bayan ta mutu idan wannan fitsarin da sun ka taba ka to kaman ta mutu kenan kuma sai ga fitsari sun ka fito daga gare ta to shi ma wannan sai suka ce to shi wannan najisa ne to shi ne ma'ana in dai wanda an ka halarci ci din ne kuma ya zama waɗanda ba su cin najisa ne an fahimta ya zama shi ya sa malamin shi da kai ne ya ce malam ya tagazza bi najisin matukar dai bai yi kalaci da najisa ba ita wannan dabba din amma ko da dabbar da aka ci din ce idan ta ci wani abu wanda yake a mai najasa to in ta yi kashi ko fitsari wannan kashin nata ko fitsarin nata najasa ne ko da dabbar da aka ci din ce ku kaga yanzu misali kamar irin kaji kamar irin agwagi kamar ko ina jin da talo-talo shi ma ko da suna cin najasa to kaga irin waɗannan idan suka ci idan suka yi kashi tunda suna cin najasa ma'ana ya zama an tabbatar dalili ga najasa sun ci an sami yakinin sun ci najasar ko kuma ana watan zaton sun ci ne ko kanto sun ci ko ba su ce ba to duk dai ta ko nan watan kashin nasu ya zama najasa shi yasa kaga ba za a amince ma kashin kaji ba saboda suna iya su ci najasa suna iya cin kashi ko na mai kama da haka najasa to shi yasa in sun kai kashi ba a cika amincewa ba saboda zaton ba mamaki ya zama can wurin kiwon saurin yawo sun ci wannan najasa din to za haka shi yasa sai ya zama a dauki kashin su a matsayin najasa to shine ma'anar malam ya tagazza matukar dai shi abunda wannan dabba da wanda aka ci ba tana yin kalaci ne bai najisin najisa ba amma matukar tana kalaci da najisa ne to kai tsaye wannan kashi nata da hitsarin ta najisa ne ko ana cinta din amma ita naman nata bai da matsala don haka da za a samu kaza misali yanzu sai ya zama a ce ta fada cikin shadda misali ta yi kwanaki can duk ta ya zama ba abin ta ci ciki sai najisa din sai an ka fitar da ita lahiya lau za a iya yankawa a ce naman nata amma dai kashin ta ne da fitsarin da kashin ta ne zama najasa wannan shine sannan sai malam ya ce wala banu gairi ha nonon waninta ma'ana waɗanga dabbobin waɗanda an kabata wanda ba su ba kenan to su kuma tabi'un masu biya ne lilahamihi ga nama ita wannan dabba din don haka sai ka diba gani duk dabbar da fama haruma akalu lahamihi duk abin da an ka haramta cin nama ne to fa labanuhu najisun nono ne shi ma najisa ne saboda haka duk abin da yake haramun ne a ci shi to nono ne ma haramun ne a sha shi ma ba a sha ne kuma najisa ne shi shine fa labanuhu najisun kal khayli kamar doki wal begali da alfadari wal hamiri da jaki duk nonon su najasa ne ba za a yi amfani da shi ba duk da yake munan ba mu da alfadari ban da cikakken sani kan shi amma dai na taba jin an ce shi albiga shi alfadari kaman baya da nono wallahi alam ban dai sani ba amma dai na taba jin an ce shi alfadari baya da nono amma kuma gashi malam ya kawo shi na ciki sannan sai malam ya ce to kaga kenan waɗannan su ne duk abin da an ya shiga irin su kare irin su aladai da sauransu to su ma duk nonon su ya zama shi ma najasa ne kenan ba za a sha shi ba sannan ma ne cewa ma kuriha akalu lahamihi haka nan wato abin da an ka haramta wato abin da an ka karhanta cin nama ne shine wa ma kuriha abin da an ka karhanta akalu lahamihi cin naman shi kasabu'i kaman zaki to falabanuhu makruhun shi ma nono ne makruhi ne don haka idan dabbar da an ka ce haramun ce a ci ta nunin ta to haramun ne idan dabbar da an ka ce nunin ta haramun ne kina a sha idan dabbar da an ka ce makaruhi ne a ci ta to nunu ne shan nunu ne shi ma haramun ne sai aka ce ka sabu'i kaman zaki wato ana cewa zaki fassara wannan sabu'u yana daukar duk abun da wato adda dagi ka shi kaga kenan irin su kare kaga shi abun nan ne irin su kaman shi zaki din irin su kura irin su a mage duk suna daga cikin masu dagi ko to shine aka nufi masu irin wannan kalar dagi din to shine ya ce to irin nun falabun hu makruhun to ana fassara kalmar sabu'i da shiya a ka sabu'i kaman zaki falabun hu nonon shi makruhun makruhi ne sannan haka nan malam ya ce wa maitatun musai shi kuma na mala nafsalahu abunda ba ya da ba jini gare shi sa'iratun mai gudana kan zuba bi kaman kuda wannan da turwa wa duji da tsutsa lahiratun to su masu tsarki ne wato duk abin da baya da jini wanda yake gudu cikin jiki ne to shi wannan abun ba najasa bane shi wannan abun don ya taba jikinka ko wani abu ba ba matsala bane ba najasa bane yace kamar kuji don ya kwanta ga jikinka ya tashi ba matsala bane ko kuma kai sallah da kuji bisa jikinka duk ba komi haka tsutsa don ta taba ka haka kuma watan turwa shine kan zuba bi kaman kuda wan namli da turuwa tururuwa kenan wa doji da tsutsa zahiratun dukkan su masu tsarki ne saboda haka ba najisa bane su ba sannan to wannan shine kashin wannan fasali sannan sai malai ya ci gaba da cewa faslun rabewa mai tatul adami mataccen dan adam gairil anbiya'i banda annabawa najisatun najisa ne wa kaza haka nan mai tatu mataccen malahu nafsun abunda malahu nafsun sa'iratun abunda adda jini mai gudana kal qamlati kamar kwarkwata keya kenan alal mashhuri bisa zance mafi bayyana wal bargusi da kudin cizo wasu kuma suna cewa ga zunzumi in dabnul qassari nan gun malan dan qassaru wa ma ubina da abunda an ka yanku min al hayy daga mai rai aw al mayyit ko matacce mimma tahulluhu al hayatu daga abunda rayuwa ka sabkan mashi kal karni kaman qahu wal azmi da kashi wal zufri da akaifa wal jilji da fata najisun dukkan su najisa ne za mu kuma sai aibani mana ya ce faslon rabewa mai satul adami mataccen dan adam gairil anbiya idan dai ba annabawa ba najisatun najasa ne wato yana nufin ma'ana dukkan abin da yake ya rasu baya da rayuwa na mutum mutum kenan don mutumin da ya rasu in dai ba annabi bane shi ya najasa ne amma wannan magana malamai suna cewa magana ce mai rauni ta cewa najasa ne saboda haka dan adam yana da daraja a wajen ubangiji madaukakin sarki ko da ya mutu ba najasa bane shi ya saboda haka wannan ita ce magana mafi rinjaye na cewa ba najasa dan bane amma shi malamin ya kawo cewa najasa ne amma dai mafi rinjaye to shine dan adam ko da ba annabawa din ba ko da sun mutu to ba najasa bane su ba to shine ma'ana shine mafi rinjaye a wannan malamai sun kanin jayar sannan wa kaza haka nan mai tatu mataccen malahu nafsun sa'ilatun abinda adda jini mai gudana wai ma'ana duk abinda adda jini mai gudana cikin jiki ne to idan ya mutu shi ma wannan matsayin watan najasa yake sai ya ce kalkamlati kaman kwarkwata kaman keya shine kalkamlati kaman keya wato annal mashahuri bisa ga zance mafi bayyana to ita ma in ta mutu najasa ce ita sannan wal bargusi da kudin cizo wato shine gazunzumi a wata Hausa wannan shi ma idan ya mutu shi ma najisa ne inda ibn al-qasari a wurin malam dan qasaru sannan sai malam ya ce wa ma'ubi na abinda an ka yanko min al-hayy daga abu mai rai awil mayyiti ko matacce mimma tahulluhu al-hayatu daga abinda rayuwa ka sauka gare shi kalkarni kaman qahu wal azmi da kashi wal zufr da aka yi fa wal jildu da fata najisun najasa ne ma'ana shine kamar yanzu dabba tana tsaye shine abinda an ka yanko daga mai rai din sai an ka yanko tsokar jiki daga gare ta to wannan tsokar ba za a ci ta ba najasa ce da haka ba za ka tauye yanzu misali kamar kana da sa ko rago da rai ne sai dai kurin ka yanki wata gaba tashi baka ji ka gasa ka ci ba ba za a yi ba saboda me najasa ne shi ya shine yace abinda an ka yanko da ma a kula shine zai bayani banda irin gashi hakan ga tunda shi ga gashi kaga ba rayuwa gare ba ciki shine sai yace wanda an ka yanko daga mai rai ne ko matacce ne ma'ana abin ko musai ne ki na wanda ya mutu ba yanka ba to inda an ka yanko tsoka daga gare shi to shi ma najisa din ne sai ce amma mai mata hulluhul hayatu daga abun da rayuwa ka sabkan mashi ma'ana wanda lalle yana da rayuwa yana da alaka haka kamar irin gashi misali don ka datso gashin dabba ai bata ma san kai ba saboda ba ya da alaka da rayuwarta ma'ana bai rayuwa ba ta sauka gare shi sai ma lace karkar ne kamar kaho kaga ai kaho in zai kare za ka ga jini to alaman kenan akwai rayuwa ciki rayuwa tana sauka gare shi kuma shi kai ne dabba kaga zai ci ciwo idan aka ciro kahon shi to shine yace kalkarni kaman kahu haka wal azmi da kuma akaifa watan akashi kashin wata dabba an ka an ka watan datsu kishi daga cikin jikinta tana dare ko kuma ta mutu ne to shi ma najasa ne sannan wa zufri da kuma akaifa wato shine kaman kofato kenan na dabba shi ma kaga ayan zaka dace shi suna jin ciwo in dai ba sama sama ko ba kamar irin yadda aka rage majaki in sun yi tsawo ba haka ko kaga ko shi amma sama sama can ba kware ba ya an ka iba da yawa ciwo ya kaji har ma jini na iya fita to shine ma'anan ka zufuri kamar ita watan wazufuri da ita wannan akai fadin ko kuma kufatu to wal jilji da fata an ka yanko fatar jikin wanda ba gashi ba kenan to dukkan su malai ce wadannan najisun su ma najisa ne saboda ka ba a amfani da su ba za a ci su ba sannan sai malai ya ce walabanul zai ci gaba ya ce walabanul maitati nonum watan matacce musse kenan sai ya ce a ya ce na'am wala banal mai tati haka nan da nonon musa shi ma haramun ne najisa ne wa muharramil akali da abinda an ka haramta ci kal khinzir kamar aladai wal atani da jakin daji ana cewa jakin jakar daji wadda amma an zo da shi gari ya zama irin na gari ana azamai kaya ana aiki da shi jakin daji wanda ake aiki da shi a cikin gari kenan to shine ma'ana atan din shine kalhin ziri kaman alade wal atani da jaki wa bawlil jallalati da bawalin da bawalin mai cin najasa ma'ana bawalin abun dabba daga cin najasa shine wa bawlil jallalati da bawalin dabba dake cin mai cin najasa wa ji'uha da kashinta wa hiya ita ce kullu hayawanin dukkan dabba yasta'milu najasata wadda take amfani da najasa a wal bawlu hakanan da bawali wal aziratu da kashi min al adami na daga dan adam gaira fadalatil anbiya amma banda ba haya na annabawa ko bawalin su shi ma dukkan su watan su in dai ba nasu bane to najasa ne abinda malam yake nufi shine yace wala banal maitati nonon musai dabba da ta mutu ba a yanka ba to nonon ta najisa ne ita ma ba za a sha shi ba inda ta riga ta mutu ba a yanka ba shine labanul da nonon almaitatu musai wa muharramil akali da kuma wanda an ka halamta ci don haka ita waccan dabba wadda koda wadda aka ci din ci amma sai ya zam wato a ta mutu ba a yanka din ba ko wanda aka ci har ta ci to nonon ta dai matsayin najisa ne a wannan lokaci din haramun ne wa muharramil akali da kuma abin da an ka haramta ci ne wato shine amma da za a yanka dabba misali yanzu kamar tunkiya sai a yanka ko akuya sai a isko nono gare ta kumbul za ka yi amfani da shi ba laifi bane tun da yankawa an kai amma matukar ba yankawa an kai ba to ba za a yi amfani da shi ba musai ne shi ya zama najisa shi ma sannan wa muharramil akali da abin da an ka haramta ci duk abin da an ka haramta ci shi ma to shi ma nono shi ba za a yi amfani da shi ba kalkin zili kamar alade nono alade kenan wal atani da kuma jakin daji shi ma kamar jakin daji kamar yadda ne magana jakin daji amma wanda an ka dawo da shi gari ya zama ana ci gaba da amfani da shi a nan gari wato ana azama shi kaya ya zama irin na gari to shi ma ba za a ci ba za a sa nono shi ba sannan wa bawlul jallalati da bawali na dabba mai cin najasa wada ji'uha da kuma kashinta da hitsarin nata da kashin nata duk najasa ne gaba daya to shine ko wanda aka ci ce ko wanda ba a ci ce in dai ta ci najasa ne to in ta yi hitsari ko ta yi kashi sun zama najasa wa hiya kullu hayawanin shine mala yace ita ce kowace dabba yasta'milu najasati wadda take amfani da najasa ma'ana shine kowace irin dabba ce wadda take cin najasa ko wadda aka cice dabbar ko wadda ba a cice dai to kashin nata da fitsarin nata sun zama najasa amma na mata ba najasa bane in dai wadda aka ci da ce sannan wal baulu hakanan da bawali wal azratu da kashi min al adami na daga dan adam kenan shi ma dun najisa ne amma mala yace gaira fadalatil anbiya'i banda na annabawa shi kan ba haya na annabawa da bawalin su wannan shi kan ba najisa bane ko tunda kaga an shaji wanda an sha bawalin manzo Allah sallama kuma bai ci an sha najisa ba kaga haka kuma idan suka yi ba haya da manzo Allah sallama ya ba haya a daji ƙasa haɗewa take yi saboda ita ma kanta ba ta bari kamar yadda manzo Allah sallama ya gaya masa da Aisha da ta tambaye manzo Allah sallama cewa manzo Allah kana zagayawa amma ba mu ganin komai yace ai ƙasa ba ta bari abin da yake fita daga gare mu to saboda haka suna annabawa ba najisa bane sannan a sai malam ya ci gaba da cewa wa min muharramil akali haka nan abin da an ka halamta ci shi ma najisa ne nonon shi wa makruhihi haka nan da wanda yake makruhin shi kasabu kaman zaki wa zibi da kura to dukansu su ma najisa ne wal qaihu da ruwa na miki farare wasadidu da ruwan miki wanda sun kasurka da jini waddamu da jini almasfuhu mai kwarara min al'adami daga dan adam aw gairihi ko wani shi wal qaihu hakanan da amai almutagayyir wanda ya jirkita an halati da amai daga halin abinci wani muskiru da abun da ke sa maye kal khamri kamar giya dukan su najisa ne a to shine sai malam ya ce ya ci gaba da bayanin abubuwan da suke najisa ya ce watan wa min muharramil akali haka nan daga abin da an ka haramta ci wato shine abin da an ka haramta ci shi ma nonon shi najisa ne wa makruhihi haka nan shi ma abin da an ka karhanta ci shi ma najisa ne nonon shi kasabu'i kaman zaki wa dhi'ib da kura ba za a yi amfani da nono kenan ba wal qayhu da ruwa na miki masu waɗanda suke farare ma'ana waɗanda jini bai taɓa su ba kenan sannan a wasadidu da kuma ruwa na miki waɗanda sun surka da jini su kuma shi ne bambancin su wannan ƙaihu da asadidu ɗin to shi ne mala ya ce a waddamul masfuhu da kuma jini mai kwarara a cikin jiki shi ma wannan najisa ne kaga banda kamar irin kamar wato jini wanda ba mai kwarara ba kenan ko kamar irin anta ko kamar yadda ya faɗa wani hadisi ko an halatta mana cin jini guda biyu anta da saifa ko kaga ai jini ne dunkulalle wani to ba komai su za a ci amma dai su jini wanda yake mai gudu a cikin jiki to shi wannan najisa ne kuma kaman ko yanka shi ne an kai kamar misali an kai yanka dabba haka to wannan jinin da yake kwarara daga wayan nata ba a tarawa sabani yadda za ka ganin sai ga wasu suna alika ta jahilci wai za a yanka sa misali sai mazun ya to ya tara kwano ya cika ya je da shi a soya ci to saboda haka jini mai kwarara najasa ne shi ba a cin shi a to shine mana min al'adami shi wannan jinin shin daga dan adam ne a gairi ko wannan shi saboda haka dukkan shi najasa ne idan ya taba jikinka sai ka je ka wanki za ka yi sallah in dai ba nan gaba da zai bayanin daidai gwargwaron wanda an kai rangwame gare shi ba in kamar dan wanda ya daga jikinka bai wuce faɗin kamar kwandala irin ta da ko da an kai ta naira ba wanda amma shi misalin da zai baya zai bayan ne da wani zagaye da ya kasancewa ga bakin ga watan zira'i na alfadari ko da alfadari da jaki haka suke in ka diba cikin kafa su ta gaba to in ka diba ta nan da ciki zaka ga akwai wani dan kewaye na wani baki hakan ga kama hakan ga wata yadda irin dan zagaye wurin nan gaba daga ciki to in dai jinin bai wuce girma faɗin haka nan ba to sannan ɗaya ne ba laifi don mutum ya yi sallah da shiya sallah ce ta yi amma in ya zama ya wuce haka nan to ba a yin sallah da shiya to zai yi bayani can gaba insha Allah to shine ma'anar jini din shi jinin nan kuma min al'adami daga dan adam ne aw gairihi ko wani dan adam din ne ko dai daga ina ne dai jinin ya samu to najisa ne shiya a to ina jin kuma za mu tsaya nan sai mu sai mu saki dawa saboda ganin lokaci ya tafi muna fatan inda muka yi daidai Allah ya karba muna kurakuranmu kuma Allah ya yafe mu da ya fahimta da mu daidai ba mu ikon gyarawa alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a dan uwanku a cikin addinin musulunci Sunusi Sheikh Ibrahim dan malam Nasara Godal Zamfara State Nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh